a goma sha hudu alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya yau kuma muna biyar ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya a wannan markas na jam'iyyar alkitab wa sunna da ke wannan ƙasa mai albarka a niyami babban birnin nijar insha Allah za mu fara karanta wannan kasida wacce aka fi sani ko ta fi shahara da ashamakmakiyya ta ahmad ibn muhammad ibn muhammad at-tuwari al-himyari abul abbas wanda aka fi sani da ibn al-wannan mawaki ɗaya daga cikin manyan malamai da suka fito daga ƙasar fas da take maroko a yanzu idan aka bi nasabarsa kuma ta asalin kakanninsa za a ga mutane ne 'yan asalin ƙabilar himyar su kuma himyar suna cikin ƙabani na al'arabul ariba jikokin saba wanda sun shida ne ƙabilu manya wanda duk balarabe na duniya a yanzu inda tsantsan balarabe ne to ya fito daga cikinsu ne daga yamma sai hudu kuma daga sham akwai mazhej akwai kinda akwai himyar akwai az akwai ash'ariyun mazhej kinda az himyar ash'ariyun da kuma ɗaya tabbata sai kuma guda hudu na sha su ne lakar da juza da amila da rassa yawa na shidan ash'ariyun mazhej da kinda da ast da himyar da kuma da ash'ariyun su ne guda shida mutanen yawan kenan dukansu ‘ya'yan saba'i ne ibn yashjur ibn yaro ibn kahban in kada an cewa na balarabe ne kahbani to dole ya ɗaya daga yaman ne ya buta wa'annan ta ɗaya daga cikin wannan ƙabilan in kuma ta sha ne to kore lakhar ko jozama ko amila ko gassan to shi asalin kakanninsa himyariyun ne himyar kuma ƙabila ce ariƙa jiddan wacce shagalat اللغة العربية بفصاحتها وبمفرداتها بل ما حتى أتفين القرآن أكوي مفردات عند أكي جنجنا سدى أسل حمير أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي أيوة وأنتم لاهون مغنون والصمود بلغة حمير يعني الغناء تقول للقينة أسمدينا بمعنى ألهينا بالغناء da haka himyar ƙabila ce wacce take sananniya ya rasu shekara ta 1187 1187 shekara ta 1773 kenan miladiya 1700 da saba'in da uku yanzu kun ga muna 2025 ko 2000 da 25 2025 sai ce demil me? demil dansak demil dansak haka ne ko? shi ne demil dansak yanzu kenan shi kuma wancan 1773 1773 sai wuce mai kenan eh da cikin faransanci ya za a eh 1773 1774 a yawa kusan marhaji dan baroji 1773 a hankali za ka faɗa 1773 ne ka faɗa da sauran to shi ne shekarar mutuwarsa a lissafin musulunci kuma alif 187 alif 100 da tamanin da bakwai yanzu kuma muna alif ɗari hudu da arba'in da bakwai ko shi ne? Allah ya ji kansa da rahama to wannan kasida ana ce mata ash-shanaq maqiyya saboda shi Muhammad shi Ahmad ibn Muhammad din babansa Muhammad ibn Muhammad ibn al-Wannan shine ake ce masa Abu Shamaqmaq Abu Shamaqmaq ce wata rana ya ga Sultan Muhammad al-Thalith ya huce ta hanya shi kuma yana so ya samu shiga zuwa wajen shi sultan to mahaifinsa ya kasance kamar waziri ne na sultan a lokacin ko kuma katib ne ne masa rubutu to amma bayan rasuwar mahaifin kamar yadda aka saba al'adance sai kaga uba ya rasu ƴaƴansa kuma gaba ɗaya da zumuncin da ake da su ma inda mahaifinsa yana da shiga a wajen hukuma sai kaga su ba ma sa samun dama su zo kofar inda hukumar take to sai zo ya wuce a ta hanyar da shi muhammadu salis zai wuce shine sai yake cewa ya sayyidi siftan nabi ya sayyidi siftan nabi tunda su kaga sarakunan maghrib ana cewa sharifai ne jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka ake cewa ko to sai yake cewa ya sayyidi siftan nabi abu shamaq abu shamaq maqi abi yace wa ya kai shugaba jika annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa babana shine abu shamaq to sai sarki yace a kawo shi sai kuma aga ashe mai fasaha ne mai basira ne irin baban nasa to sai ake ce masa ibnu abi shamaqmaq to kasidar tasa sai ake ce mata qasidatu ibn al-wannan al-himyari ko kuma a ce mata al-qasidatu ash-shamaqmaqiyya nisbatun ila shi ibn abi shamaqmaq an gane ko tana da baituka 269 to yanzu zamu fara karatu na farko insha Allah shajjalin zai ja
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشاعر رحمه الله مهلا على رسلك حاد العينق ولا تكلفها بما لم تطق فطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفق ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملق ومعتلت تذرع كل فدفد أبرؤها وكل قاع فرقي قرقي قرقي وكل أبطح وأجرع وجزء وصريمة وكل أبرق مجاهل تحار فيهن القطع لا دمنة لا رسم دار قد بقي ليس بها غير السوافي والحوى صب الحراجيج وكل زحلق والمرخ والعفار والإضاه والبشام والأثل ونبت الخربق والرنف والخلة والسعدان والثغر وشر وسنا وسمسق وعشر ونشم وإسحل مع ثمام وبهار مونق والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنتا والقطا وجورق والسيدي
والسيد والسيد السبنتا والقطا وجورق والليل والنهار والرئال والهيثم مع إكرمة وخرنق ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم الأيدي وسيف العنق
kun dai yadda kalmominta suke ko to tana ɗaya daga cikin ƙasidu masu mahimmanci a rayuwar almajiri domin ta kunshi sunaye na tsirrai wanda suna fitowa a tarwatsa a cikin nusus adabiya wani lokacin kuma a cikin nusus shar'iyya a fiɗuhu da sauransu a wani lokacin mahar da cikin alkur'ani da hadisi sannan lugar tamujamiya lugar amana bari mu dinga fassara sosai da hausa yaranta na kalmomi yare ne wanda yake mai ƙarfi kuma yana da gauni don haka shi yasa za ku ga ana yin yawan saɓani wajen fassara su duk da cewa akwai ƙarancin biya ta a zaurata ba kowane zaure ne ake karanta ta ba ta shahara a cikin jerin gwanan ƙasidu da ake karantar da su a zaure ba ba ta shahara a cikin ƙasidu masu yawan da ake yawan karantar da su a zaure ba shi yasa wani zauren ma an kaje da ita za a ce maka gaskiya ka yi haƙuri ba za ba a biya to shi yasa za ka ga akwai wasu kalmomin da idan dabba ce ko tsoro to watakila a can yankin da shi mutumin ya rayu ko kuma a can yankin laraba ko kuma a datan ake samun su yanzu kuma an daina samu shi yasa zai ga wani lokacin fassarar da malamai suke fassara ce ta kusanto da ma'ana ba dole ne wani lokacin ta zama fassara ce ta kwabo da kwabo ba musamman abin da shafi sunayen sunayen tsirrai da kuma sunayen dabbobi kamar yadda kuka ji an fara mu za mu taƙaita ne akan fito da ma'anar mai shi mawaƙin yake nufi amma kowace kalma insha Allah a cikin kalmomin wannan waka mai baiti 269 in Allah ya yarda ba za mu wuce ba sai mun fassara ta da Hausa idan akwai tsohuwar fassara wacce take ta gargajiya to ita za mu dogara da ita amma mu tabbatar da cewa an gane mai baitin yake nufi idan kuma gargajiyar za ta hana mu fahimtar baitin za mu faɗi asalin ma'anar kalmar a gargajiyance sai kuma mu faɗi a zahirin zamanance kuma mai ake nufi da wannan kalma malam ya fara da cewa mahalan ala rislika hadil ainuqi wa la tukallif hadil ma lam tufiqi yace mahalan ba a hankali hadil ainuqi ya kai mai kora taguwa ala rislika ba a sannu wala tukallifha kada ka dinga matsanta mata bima lam tutqi ka sata abinda ba za ta iya ba to lafazin mahalan larabawa suna amfani da shi a matsayin ismu fi'ilin abinda suke nufi shine sassauta al-imhal shine sassautawa zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda sai ce me summa yaqma'u an kalla innahu kana bi ayatina sa'urhiquhu to nayi baya kenan ko wa mahilhu ko to wannan a tamhil din shine dan bari asara na mahilul kafirin amhilhum ruwa zarni wa mahilul kafirin amhilhum ruwa to wa mahilul kafirin amhilhum ruwaida wa mahilul kafirin amhilhum ka saurarawa kafirai to an ce mahalan ai mahil mahalan ke sai zama an shafe fi'ilin an bar maf'ul mutlaq mahil mahalan to yawanci haka ake yin sa ba a hada shi da fi'ilin nasa mahil mahalan idan kuma kana so ka ce ba zan saurara ba sai ka ce la mahalan wasu kuma suna suna musanya mimun din ta zama ba sai ce bahalan kumait al-asadi yana cewa aqulu lahu idza ma jaa mahalan wama mahalun biwa'izatil jahul yace kullun in yazo sai in ce masa mahalan abu a sannu yace to amma fa cewa abu a sannu ba ta yi wa mai wautawa a shi ya fi so ya ji a jikinsa tukuna wa ma mahalan biwa a zatul jamu ala rislika ay ala mahalika war risil ar risil bi kasarar ra war rislatu wat tarassul ana nufin shine tausasawa ala rislika ay ala mahalika ka ba asannu hadil ainuqi hali da ha'un ana nufin mai kora abu min hadahu yahduhu asali shine kora raƙumi saboda raƙuma in suka taho sai wannan zai gabas wannan ya yamma wannan ya kudu sai ka haɗe su gaba ɗaya kuma sai ka tasa su kana kora su wannan asalin kalma kenan ta yadda ana zaburar da su suna tafiya alhadu shine sunan abin sauƙul ibil kenan hadil ainuqi shine sa'iqu al ibil shi yasa ibnu qayyim yake da littafi ya mai hadil arwah ila biladil afrah wato ga wani littafi mai kora rayuka ya taso su a gaba ya dinga zaburar su su tafi zuwa aljanna ai an tuno littafin ko to amma a Hausa gargajiya muna ce masa dan asako dan asako haka ake ce masa saboda abin da yasa ake ce masa dan asako da idan aka yada zango ana ana tafiya sai aka yada zango to za a bar raƙuman a wajen da suke wani lokacin kuma ko a daddaure su to shi sai a ce a sako raƙuma za a tafi a taso su su gaba tafiya to da haka alhadi a su maqamat da shu'ara zaka ji ana ce masa dan asako amma aka ce dan asako ba lalle ka gane sai a ce mai kora raƙuma al'ainu kuma jam'i ne na naƙa wahi ya unsa min al'ibin amma an ce galibi ba a cewa da taguwa naƙa har sai ta kai shekara biyar sai a ce mata naƙa jam'inta ana cewa niyaƙ kamar samaratun wa thimar naƙatun da niyaƙ tanawwaqa ko istaunaqal jamalu idan raƙumi ya zama ya lalace kenan sai a ce ka istaunaqal jamalu ko tanawwaqal jamalu idan kuma ita taguwar ta kai inda take ce ta zama taguwa to ana iya ce mata mutanawwiqa ko munawwiqa idan ta zama taho ta zama raƙumi har ta zama taguwa sosai mahalan ala rislika hadil ainuqi hadil ainuqi wala tukallifha bima lam tuqi bima lam tutiqi ta'un da rufa'a min asali ataqa yutiqu itaqatan idan ya iya abu kenan ataqa yutiqu itaqatan zaka ga ubangiji subhanahu wataala ya fada ya yi amfani da ta a cikin alqur'ani wa 'alal ladhina yutiqunahu yutiqunahu ay yutawwiqunahu fidyatun ta'am miskin ko dake wannan ma'anar ta shine waɗanda suke suna shan wahala in sun yi shi ne ma'anar yuti ƙuna to wala tukallifa bi malam tutuƙi a nan fassara bi malamai suka ba wannan baitin na ɗaya suka ce bara'atul istihlal ƙwarewa ce wajen buɗe zance don ta dace da abin da zai kawo maka a gaba wasu kuma suka ce a'a ishara ce zuwa ga waɗansu jagorori da shugabanni domin duk sanda ka ji an faɗi naƙa taguwa to ramzi ne na sauri ko tafiya kamar abin da shafi siyasa da mulki ke to in kuma ka ji an faɗi hudat su ne masu kora raƙuma ko 'yan asako to a wato alama ce ta mulki da jagoranci to zai gaya maka cewa akwai jagororin da ba sa kyautawa kuma ba haka ya kamata su yi ba sai su dinga dora wa mutane abin da bai dace ba sai ce fatsala ma kallaftaha so da yawa kallaftaha kakan dora mata abin da ba za ta iya ba wasuktaha sauqafatan kana kora wayannan raquman irin yadda korawan mutumin da lam yushfiqi baya jin tausayi min haliya a yanayin da take ciki kana kora raquman a wani irin yanayi na mutumin da yake kora raƙuman da baya tausaya musu baya duba yanayinsu ɓala ma asali ɓala maɗin za'ida ce amma asalin ɓala abu in ya tsawaita ko to amma abin da suke nufi ɓala ma ya tsananta ƙwarai ko ya tsawaita ƙwarai ba so ɗaya ba ba so biyu ba so da dama yawanci kallaftaha at taklif shine ilzamu ma fihi mashaqqa shine a sa a yi abin da yake akwai wahala a wajen yinsa sauƙafatan alfata shine ashabul hadath ko matashi amma matansa kuma fatatu daga baya kuma ana aran kalmar ana nufin bawa da haka an ce fata fulanin bi ma'ana abduhu raqiquhu kenan ko to koda kuma tsoho ne wa yajma'u ala fityan وفتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى sannan kuma wani lokacin akan ce fata ana nufin mutum ma kawai laisal fata man ya ƙulu innal fata man ya ƙulu ha ana za laisal fata man ya ƙulu kana abi kamar yadda tsarafatu ne bin al'abdi yake faɗa ko kowaye to laɓala ma kallabta ha wasu ta ha sauƙafatan min hali halin mishfiƙi ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي yace walam tazal ita wannan su wannan raƙuman ba su gushe ba yadun nawa wato hannu na nisa sai mai da nisa kamar mutum ce da take da hannu an san nisa ko mutum ya yi bulaguro ya zama ya tafi can nesa da gida to ka kaddara nesa din wato wani mutum ne tarmi biha ita nisan ita ce take ɗaukar raƙuman tana wurga su ta jefa su bikulli fajjin nisan yana ƙara jefa su kowane jeji wa falatin da kuma daji samlaki wanda yake fetal ba gida gaba ba gida ba walam tazal tarmidi ha yadun nawa yadun nawa din shine fa'ilin fi'ilin kuma tarmi biha dinnan jarun majrur muta'alliqun bil fi'il walam tazal tarmidi ha yadun nawa bi kulli fajjin wato hannu na nisan tafiya bai gushe ba yana ta jefa waɗannan raƙuman jeji alfajju ita ce hanya wacce take tsakanin duwatsu guda biyu in an yi can nesa da gari to yawanci wannan akan same su ne a jeji jeji kuma sai an bar gari ake shiga jeji kuma yawanci a jeji akwai dabbobi iri daban-daban falat shi kuma ana cewa daji akwai bambanci tsakanin jeji da daji yawanci in kada an ce daji to ko ina ma zai iya zama daji ko da gonakinku ne na bayan gari ko kuma sahara inda ake ebo ƙasa ko yashi ko ake haɗa ƙorama a ebo ruwa kawai dai shi alfalat shi ne wajen da yake faƙo ne ko kuma a ɗan inda shukoki da bishiyoyi da gonaki suke to wannan shine falat to wannan hannun nisan tafiya kamar mutum ce mai hannu bata gushe ba saboda tafiya ta yi tafiya tana jefa wannan raƙuman akan zuwa kowane jeji wa falatin da kuma daji samlaki wanda as-samlaku kal ja'faru samlaq ja'far haka yake shine wajen da yake fetal shine alqa'us sabsab wurin da yake ba ba gida gaba ba gida baya wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa ko nasfa fayadharuha qa'an sabsaban alqa'us sabsab shine fili fetal haka ake ce masa da Hausa bi kulli fajjin wa falatin samlaqi وما تلت تذرع كل فدفد أذرعها أذرعها وكل قاع قريق وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة وكل أبرق وما تلت واتو إتوانا سوى أن تابوي ما تلت بسو يكسا أبي وبا تذرع كل فدفد سنا ينكي dukkan wani jeji da ka sani menene yake yanke jeji a tare su azruha kafafuwansu an san kafafuwa karfata ta dabba sune kafafuwanta na baya to amma abinda ake nufi kafafuwansu guda hudu basu gushe ba suna yanke kowane jeji wa kulla qa'id da kuma dukkan kwari qariqi ko qaraqi wanda yake shafaffe wa kulla aftaha suna yanke dukkan wani fili wa ajra'a da rairayi wa jiz'in da kuma makaifar ruwa inda ruwa in yazo yake karkacewa ya kwana wa sarimatin da inda yashi yake wa kullu abraqi da dukkan wani waje mai tsandauri haka wayannan kafafuwa raƙuman suke yankewa suna ta tafiya wa ma talat tazra'u kullu fadfadin azra'u azruha azruha din shine fa'ili ko fi'ilin kuma tazra'u wa ma talat akan ce ala ya'lu idza qassara wa minhu qawluhu ta'ala wala ya'tali ulul fadli minkum ay la yuqassiru ulul fadli minkum kasi kasa abiwa duk da cewa ta zo da ma'anar rantsuwa kamar inda yake cewa qalilul alaya hafizun bi yaminihi idza sadarat minhu al aliyatu barrati ya ce bai bai cika rantsuwa ba kuma in yi rantsuwa yana kiyaye rantsuwarsa idan yi rantsuwa baya baya kafara sai ya cika da kuma fa- faɗin imrul qais wa yawman ala zaharil kafibi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tak- lam tahallali ko kaga alat kenan sai zama wala ya atali kada ulul fadl su yi rantsuwa قراءة يعقوب ال- الحضرمي البصري عليه رحمة الله ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة تو أما زي زودة معنار تأيتاوا شيني كي كي كي كي كسا أبيوا فبيد الله سبحانه وتعالى كتوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون فسادا فيكم باسا تقيت بنا أتكنكم kaga la ya'lunakum ba sa taƙaita barna a cikin ku waddu ma anittum suna son abin da zai tayar muku da hankali kullum Ah, kaga kenan wannan kenan sana yazo a cikin musnad Imam Ahmad bi sanadin Hasan hadisin Mahmud ibn Mihsan Allah ya kare da a gare shi yace wata gwaggona ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta gama uzurinta za ta koma sai manzo Allah ya ce azatu zaujin anti kina da miji ne tace na'am ya rasulullah sallallahu alaihi yace to yaya kike a wajensa tace ya rasulullah ina yin iya bakin kokari na wala alu bana taƙaitawa illa ma ajastu an sai maza su ma ke cewa unzuri kaifa takunina la fa inna ma huwa jannatuki wa naruki sannan yazo a cikin hadisin mu'az ibn jabal wa in kana fihi da'f لما بعثه إلى اليمن قال بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي ولا آل أي ولا أقصر قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب رسول الله كاغني سيتي ائتلا يأتلي ويا رسوا كوكما يا تقيتا ya danganta da yanayin siyakin da aka yi amfani da kalmar wa ma'atalar tazra'u ko tazra'u wannan tazra'u kulla fatfadin ai bi ma'ana tadusuhu bi azru'iha tazra'u asali an tsage ta da kalmar zira sai a ce azra'a idan mutum ya taka da kafarsa da aka shi sa akwai wani gari da aka sa masa azri'at duk da cewa wannan nahat ne wasu na ganin cewa ism ne manhut wasu kuma suna ganin a'a laisa wasu suna ga mushtaq ne amma dai na fi gaskata cewa a haka larabawa suka same shi ba zai zama a gari ne a yaman ko ai an san shi azri'at ko ibnul qais a cikin qalin salafi yana cewa tanawwartuha min azri'atin wa ahluha bi yathriba adna daraha daraha ko dariha nazarun ali ibn akil ya kashi a cikin shawahid na abin nan cewa min azri'atin ana yi wa sunan tanwini gashi kuma mamnu'un min as-sarf to tazra'u kull fadfadin tana taki wasu kuma suka ce a'a min zara'a ne idza qasa in ya auna abu sai zama tazra'u ay taqisu kull fadfadin kakan ce zara'atu thawba in ka gwada shi da zira'inka da hannunka ka ga yadi nawa ne to sai ya zama taqisuhu wa kullu qa'in qaraqi da dukkan wani kwari shafaffe wannan alqaraq qaraqi din nan ko dai zanto bi fatahil bi fatahir ra an gane ko kamar a ce jamal qaraq ko kuma katif qarik duka yazo amma dai na farko din karaki din shine afsa kamar da malaman lugha suka faɗa ma'anarsa shine al-makanul mustawi walam tazal tazra'u kull fadfadin azra'uha azra'uha azra'uha wa kull qa'id qaraqi wa kull aftahin al-aftah shine inda ruwa yake bi idan ya gama bi sai a samu tsakon kwani a wajen ana kiran wajen al'abda ana kiran wajen albatiha ana kiransa kuma albatha jam'insa buthan kamar yadda za a ga yan a can gaban masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin inda yanzu dai ya shiga cikin haram anan sayyidina Umar ya je wa mutane dan wata bukka haka yace wanda za su yi waka tunda dai ana so a dinga yin waƙoƙin wasu lokutan ko za su tattauna akan wani abu wanda ba ibada ba ce tsantsa su koma wancan burhan shi yasa maka ake kiranta batha kamar yadda wata waka da ake jingina ta zuwa ga Aminatu bintu Wahab mahaifiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan rasuwar mijinta Abdullah ibn Abdul Muttalib mahaifin Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana cewa afa janibul batha min ali hashimi shine matsala'in waƙar afa janibul batha'i albatha din ita ce makka har yanzu kuma akwai waje a makka da ake kiransa batha quraish unguwa ce har yanzu tana nan to wa kullu abtahin wa ajra'in al ajra shine rairayi haka muka ce ko rairayi wurin da ya zama akwai rairayi a wajen ana cewa wajen al ardul jar'a al ardu al jar'a الجرعاء شيني الأرض الرملية الطيبة وكل أبر وكل أبطح وكل أبطح أبن ساكت أبطح كما على وزن أفعل سبب ممنوع من الصرف على وزن أفعل وأجرع دكما أبطح وأجرع وجزع تو جزع الجزع شيني عند wato ruwa in ya tattara a nan yake karkacewa ya yi kwana makaifa ta ruwa yauwa sai ya zama kuma yana da faɗi bishiyoyi suna iya fitowa a wurin wasarimatin sannan kuma da yashi sarima sarima shine alqit'atu min ar-raml allati tansarimu ay tanqatu am dhammi yashi ne wanda ya dan rabu da yashi mai yawa ɗan ƙarɗan tilin yashi wanda ya rabu da asalin tushen in tushiyar inda yashin yake wa kulla abraqi da kuma duk wani waje da ka sani na tsandauri al-abraqu wal ardul balqa hiya al ardul ghalizatu allati tukhalituha hijaratun waram inda zaga akwai duwatsu irin mare-mari haka da kuma yashi to wannan wajen shi ake kira al'abraq ko kuma albarqa'u a nan kaga yana sifanta mana sifata inda raƙuman suke takawa ta zara'u kulla fadfad ɗaya kenan kulla ƙa'in ƙariƙi ko ƙaraƙi biyu kenan sai abdah uku kenan sai ajira hudu kenan sai jiz'in biyar kenan sai sarima shida kenan sai abraq bakwai kenan dukkansu nau'i ne na waje yanayin yadda ƙasa take to yanzu a zuciyarka za ka dinga hango irin tafiyar da wayannan raƙuman suke yi to wayannan guraren ku yanzu a nan da mu can a najeriya da sauran ƙasashe galibin dazuzzuka an san su wanda da ka ce dajin falgora an san shi da ka ce sambisa an san shi da ka ce dajin maka an san shi da ka ce ɗanladin gumal an san shi da ka ce dajin goza an san shi da ka ce dajin kaza duk an san su to amma fa akwai dajin da in ka shige shi baka san shi ba zai wahala kuma ka samu wanda ya san shi to irin waɗannan guraren majahilun taharu fihin alqatala dimnatur la rasmu darin qadbaqi majahilun qabilun dazuzzuka ne kabila a cikin abu shine wanda ba a san shi ba yasa ko wajen masu mota kaje in kaje da marsandi sai su ce a marsandi ya an santa in kaje da fijo za ce a wannan fijo an santa in kaje da honda accord ko kuma civic an santa in kaje da amma da kaje musu da wata ford ko kaje musu da wata mota mai wani irin suna a ce wannan motar kabila ce wanda ake nufi kayan gyaran ta ba kowa ne san yadda suke ba don an ce kabilan daji shine dajin da mafarauta ma ba su san shi ba masu ɗebo magunguna ba su san shi ba makiyaya ba su san shi ba kawai sai dai in ka shiga Allah ya fidda kai rukuki ne iya rukuki ko hanya ce kawai yanzu zaka je ka shata inda zaka in ka tafi ma ba lalle ka gane gabas da yamma ba to fa kai mai kora raƙuman nan inda kuke shiga da su din nan abbaha ajra'a jaz'in sarima abraq din nan majahilin gurare ne da ba kowa ne ya san su ba taharu fihin alqaba wanda akwai wata tsuntsuwa da ake kiranta dirwa ita dirwa tsuntsuwa ce da ta sifantu da sanin hanya an ce ba wata dabba da ta kai ta sanin hanya na biyu kuma da ta sifantu da adalci an ce idan tana tafiya sai ta sauka sai fuka-fukinta ɗaya taɓa dutse to ko bayan shekara nawa in ta dawo sai ta sa ɗayan ma ya taɓa ɗaya ya taɓa dutsen don dai ya zama ta daidaita shi ne ake ce mata birwa alkaɓa wanda ke cikin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina wa Allah masallaci walau bi mifhasi qatatin ko da bai huce girman sheka ta dirwa ba to amma mu ba mu da ita gaskiya amma akwai ta bamu santa ba sai dai tana shigen wata tsuntsuwa da ake cewa tsatsewala an san tsatsewala yawa to in ka ce tsatsewala wasu ma suna fassara ta da ita amma dai ba ita bace ita dirwa sunanta sunanta na Hausa kenan na gargajiya ba sani ko nan kuna da dirwa ba ku da ita kuma ko to shine to ita wannan dirwar wadda duk inda ta shiga tana iya fita to amma irin wannan dazuzzukan da wayannan raƙuman kake kora su irin wannan korawar sauqafatan min hali halam yashfiqi to dirwa ma in ta shige su taharu tana irkirkicewa hara ya haru idan ya dimauce ko ya rikice an gane ko majahilun taharu asali ma'khudh ne min al-hira ko minal hairati shine mutum ya rikice majahilun taharu fihin alqata la jumnatun la jumnatun in ka shiga wajen nan babu wani kufayi dimna shine kufayi inda wato shine kufayi inda idan ka je zaka iya ganin an taba zama a wajen an gane ko haka kuma kuke ce masa anan ko eh shine alama ce ta gida irin an taba zama amma yanzu an tashi daga gidan kuma ya rushe ya ruguje sai dai alama cewa wannan daki ne wannan kamar wajen shiga gidan ne wannan kuma watakila kamar wurin da ake girki ne ci gaba da rubutu wannan kamar wurin da ake girki ne wannan malallauta ce nan gwadala ce nan wurin da ai makewayi ne to shi ne ake kira kufayi shi ne bahaushe yake cewa bulayi ne bulayi shi ne bara a kufai kaje inda kufai ne fa ya rushe ya rubuje ba kowa a wajen amma kuwa almajiri ije ina bara kaga bulayi yake yake ko shi ne hawan mawaƙi ke cewa gwanda ne bara da bulayi bara a kufai to addimna kenan jam'in shine mawdi addiman abin da ake ce masa haka saboda addiman sune kashin dabbobi addimnatu ma kashin dabbobi kenan to yawanci zaka ga a da can lokacin akwai akwai dabbobin daji dabbobin dawa a kusa da gida mutane suna rayuwa tare da dabbobi to za ka ga barewa in ta fahimci an yi shekara da shekaru ba a zo wajen ba za ga da barewa da dila da sauran irin dabbobi har wajen sukan dan zo su yi shawagi sai ka zo ka ɗaga kashin su shi yasa zuhair ibn abi sulma a cikin mu'allaka mu'allaka sai yake cewa amin ummi awfa dimnatul lam takallani bi hawmanatid darraj fal mutasallami yake cewa a wai shin dimnatun wannan kufayi din lam takallami wace ba ta magana min ummi aufa ita ma wai wuri ne da ummu aufa ta taba zama a wajen da yake haumanatin darraji da mutasallam to dimna kenan an gane ko to la dimnatun dazuzzukan nan alawa ba a taba zama a wajen ba dan ba za ka ga wani kufayi ba la rasmadari ba wani bugu na gida kad baki da yayi saura amma an taba zama an san bugu kuma wannan hausar a Nijar ma ana amfani da ita abin da ake kira bugu shine idan za a gina gida tun a da to akan zo a yi taswirar gida a wajen sai a zo a karta da da tsinke ko da wani abu sai a shata a ce to daga nan zuwa nan ya zama ɗaki daga can zuwa can ya zama zaure daga can zuwa can ya zama shigifa da ingilishi muna cewa foundation ku sai ku ce foundation haka ne ko to shi foundation ko foundation to shine bugu ake ce masa da Hausa aka bugu bugu yadda ka san bugu dai na duka shine ya ce la rasma darin ba bugun gida an ka ce foundation ai turanci kai ko ka ce foundation ai shi ma turanci kai ko faransanci kun san wani abin mamaki mu a can Najeriya kaga ka ce turanci to iya ingilishi muke ne shi ya kaji an ce wai sai kaji suna turanci wasu suna faransanci ko kuma an ce turanci a irin su Niger to faransancin ne ko yawa kuma shi ne daidai tun da su ma ai turawa ne mu da mun zaci turawa kawai ai ingila ne turawa ashe 'yan faransa ma turawa ne laras madarin kadbaki babu wani bugu na gida da ya saura majahilun ta hau fi hinnal kata ladimnatul laras madarin kadbaki laisa biha gairu sawafi wal hawasi bil harajiji wa kulli zihlihi laisa biha a cikin wannan dazuzzukan babu komai a ciki ghairar sawafi sai iska jam'u safiya ko kuma jam'u safiya safiya shine yujma wa ala sawafi to abinda ake nufi da as-sawafi ita ce iska wacce take in ta taso sai ta dinga iban yashi tana sheke shi a sama to irin wannan iskar kaga tana ba guguwa bace dan ba ta da karfi sosai amma za ga tana sheke yashi in kana wajen ma sai ta bude ka da yashi alhawasibi wacce take tahowa da tsakon kwani tana zubo da zubo tsakon kwani an san tsakon kwani ko jam'in me tsakuwa tsakuwa alharajiji wato jam'u hurjuj alhurjuj kuma ita ce iska mai sanyi ka usfur arrihul barida wato iska mai sanyi wa kulli zihliki da kuma dukkan wata guguwa da ka taba sani to ka same ta a wannan dajin iska nawa ya faɗa anan as-sawafi ita ce muka ce iska mai sheke yashi ta taso da ƙasa da yashi zai kamar tana riga tana sheke su ta raba su al-hawasibi wacce take mai ɗauko tsakuwa take ruwan tsakuwa al-harajij jam'u maza hurjuj ita ce iska mai sanyi zihlik fa ita ce guguwa wacce take tafa da ƙarfi in ta taho ko tana iya tunkuɗa abu ma to wannan dajin irin wannan iskar ake tarawa wal marhi wal afari wal idahi wal bashami wal asli wa nabtil kharbaqi wal rimthi wal khullati was sa'dani was saghri وشري وسنا وسمسق وعشر ونشم وإسحيل مع ثمام وبهار منق والمرخ to in ka zo dajin zaka tarar da akwai itacen zirmul itan zirmul wal afari da kuma itan marke to suna cewa zirmul da marke mu haka ake fassara mana a hausan mu ta gida amma da almarhu da afar wasu itatuwa ne guda biyu wanda su larabawa suke haɗawa su kyasta wuta kafin a fara yin ashana in ka haɗa marh da afar yawanci wutar da suke kunnawa a da daga jikin marh da afar ne to wataƙila mu da suka duba suka gani sai suka ga shi zirmil ɗin da kuma marken in an haɗa su suna iya ba da wuta amma mu dai mun saba wutanmu da dutse da ake kyastata daga baya kuma aka zo aka yi ashana na ta kokarin in ga hakikanin marhadin da afar din a ido mu tambayi masu maganin gargajiya musamman wanda suke siga jeji su tsinko magunguna akwai kuma dan uwan mu abokin mu malam shu'aibu umar mutumin laune dan uwan shar abdullahi bala laune tare muka yi madina da shi kulletun lugaye yana da kulawa sosai da janibin nabatat kuma ya yi wani littafi hadiya lilmufassir to a nan ya tattara irin wannan nabatat ɗin da yawa musamman wannan almarh da afar ɗin ai an kaje faɗin Allah subhanahu wa ta'ala afara aitumun narar lati turun a antum an sha'atum shajarataha ai malaman tafsiri suna cewa ayyam almarh wal afar da marh da afa da su ake kunna wuta wal marhi wal afari to da marke da zirmul wasu afar din suna ce masa tumfafiya amma gaskiya ba shine tumfafiya ba za mu zo tumfafiya itatuwan da ake ake kunna wuta da su wal idha da kuma kirya an san kirya ko wal bashani da kuma icen turare wal athli da kuma icen kijinjiri kijinjiri to shi ma yanzu kijinjirin yayi mana nisa amma muna da goruba da take kama da shi amma sai dai ita goruba ita ce addauma addaumatu ita shajarun dau ita ce ko dau hatin dau ita ce bishiyar goruba to amma mu da yake ke jinjiran za a ta faɗarsa ba lallai ka gane shi ba to kawai sai ka ce goruba tunda yawanci inda kake ganin goruba to kana iya ganin ke jinjiri an gane wal asli wa nabtil kharbaqi da kuma tsiro na harshen dan akuya wani tsiro ne ake ce mai harshen dan akuya haka su ma laraba suke ce masa suna ce masa lisanul hamal alhamalu shine dan tinkiya ko dan akuya to yana fitowa ne ja a ƙasa to sai musu kama da harshen ɗan akuya sai a ce masa naftul kharbaqi yawanci baka cika samun sa a kusa da gida ba wannan kinaya ce ta cewa inda raƙuman nan suke tafiya yayi nisa to in kuma ana nufin shugabanni ne ma'ana rayuwa tana tsauri ana nesa da saukin rayuwa ana nesa da da za ku ji shawarar da yake bawa shi shugaba da zai jagoranci al'umma war ramsi ko war rimsi sannan a kana samun babu komai a ciki laisa biha ko gaira gaira gaira gaira shi yasa ga wannan duka duka majrura ce bil idafa laisa biha gaira sawafi kaga gaira din shine mudafun as-sawafi mudafun ilayhi duk abin da yazo baya kuma mudafun ilayhi ne war rimsi da kuma tsamiyar kasa ita kuma wata ciyawa ce wacce take da tsami a ce an kusanta ko ana ce mata tsamiyar kasa to sunanta kenan ana magunguna da ita da yawa akwai wanda ya sai masanin tsirrai ne anan me ake yi da tsamiyar ƙasa yau wato ita ce sunanta tsamiyar ƙasa war rimsi wal kullati da kulla ita kuma kullati din su laraba suna cewa wata ciyawa ce mai ƙanshi an gane ko ciyawa ce mai ƙanshi amma in kuma za ka ganta fara ce ciyawa takan fitar da firefari to amma mu kuma anan yance su malamai suna fassara ta da akwai wani fure da ake ce masa yanson al-yanson haka sunansa yake da larabci da turanci ma haka suke kiransa yawwa to amma wasu daga cikin malaman zaure dan a gane suna fassara shi da wata wani tsiro da ake ce masa aya-aya amma shi aya aya kamar yana da kaya ko haka ne eh a ana abubuwa da shi da yawa ana magani da shi ana yin kaza ana yin hashi shayin ana yi to shine alkullatu da ciyawar yanson wasa'adan da kuma kaya yawanci malaman zaure suna ce mata kaya tsidau amma ai an san tsido ko ya ma waƙar ma'azu ɗan alalo naku ne fanana kun ba bodo ba wake sa kuturu shuka a tsidau ko kun manta ai an san bodo ko ba shi ne mushen gona ba ba shi ne ministan gona ba a lokacin turawa mulkin mallaka shi ne ma'azu ɗan alalo ke cewa in ba bodo ba wace sa kuturu shuka a tsidau ai an san ba'azu dan alalo ko mawaki ne mustawansa ya kai mustawansa dan anaci da su narambada da suka su zurmi tsohon mawaki ne to amma idan ka duba abin da larabawa suke kiran sa'idan din zaka ga kaman suna da bambanci da asalin abin da ya kamata ya zama tsido tsidau din an gane ko amma dabbobi suna kiwatar shi wannan sa'ada ɗin kuma yawanci yana fitowa akan tudu ne kuma yawanci zaka ga dabbobi suna jin daɗinsa kuma larabawa suna yawan ambatansa a cikin waƙoƙinsu a cikin wannan ɗin an tara wata daliya ta an tara ta nabiqatul zibiyani kai yana cewa alwahibul mi'atul mi'ka uzayyanaha si'dan si'dan tudhiha fi awbari halabad alwahibul mi'atul mi'ka yana yi wa al-nu'man ibn al-munzir ibn ma'is sama yana yaban sai ce alwahibul mi'atul mi'ka zayyanaha si'dan wanda yake ba da raƙuma cikakku guda ɗari wanda ƙayasta idanu kiwatatta da suka yi suka sa raƙuman suka yi kyau in ji shi abin nan in ji shi nabira to warrinsi walhullati wasu idanu wasu tsagiri a tsagar shi ma wata ciyawa ce amma a hausar damuna ce mata tibanin dawakai sunanta kenan tibanin dawakai الثغر الثغر بإسكان الغين ba الثغر ba wacce take tsakanin dutse da dutse da za a samu hanya wannan الثغر shine tubanin dawakai ana ɗebo wa dawakai suna yin kiwo suna ci dabbobi ma kuma suna ci shi ma kuma ana yin magani da shi wa sharir to sai kuma guna wa sanan sai flasko wasamsaƙi sai kuma ya sami zan maimaita wa rims da tsamiyar ƙasa wal kullati da aya-aya ko kuma ciyawa mai ƙanshi wasu adani da ƙayar tsidau wasaghir da tubanin dawakai wa sharyin da guna wa sanan da kuma flasko wa samsaƙi wannan samsak ɗin ana cewa samsaku ka ja'faru ana cewa simsiku ka zibriju ana cewa kuma sumsuku ka kumfuzu shine ya sanin ke wa ushari sannan a dajin nan baka sa na na wasanan flasko a ya san shi ko maganin da ake ana jika shi yana wanke ciki mutum ya sha isa gudawa Filisko.
ya kuke ce masa Filisko. Filisko.
filisko Yes.
eh to hilasko ya wato luga ce ne luga ce fi ana cewa hilasko mu filasko muke ce masa an gane shi ko shine sana amma kuma sana tana zuwa da ma'ana haske ko alamtar annallahi yajji sahaban ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يلحظ بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن بذلك لعبرة للأبصار wannan sana din nan wannan sana yana nufin plasko wa samsaqi da kuma yasamin wa usharin da kuma tumfaziya bishiya aljanu an san ta ko wasu suna cewa me tumfaziya wasu kuma suna cewa me Tumfaniya.
tumfaniya wasu kuma suna cewa tumfazi wanda habba haushe yana cewa nan gani nan bari faran tumfaziya ga ta dai da kyau da kanshi amma kuma a hausa ana cewa bishiya aljanu ce ba a tabawa yadda ka ganta haka za ka ganta gashi in ta yi fure furen nan ka gan shi ya yi kyau amma yadda ka gani shi haka za ka wasu wasu da cewa nan gari nan bari farattin fafiya amma gaskiya kuskure ne da fara babu ma wata farattin fafiya ai duk wanda ya sani zai san tumfafiya koriya ce in ma akwai ta dai to ba ta da wani shu'umci na daban ita ku tumfafiya gaba ɗin ta zaga yawanci a makabarta take fitowa ko a wani wuri mai ɗan ban tsoro ban tsoro haka ko ɗan daji daji haka sai ka ganta sai a cewa bishiya aljanu ce kuma za ga ana tsoron taɓa ta shi sa ake cewa nan gari nan bari furantin fafiya to wa usharin da kuma tumfafiya wa nashamin da kuma magarya kun san da icen magarya ake yin baka ko wa ishilin sai kuma aswaki icen aswaki ma'asumamin sai kuma wato wani ice da ake cewa gawaya wanda ice ne mai kauri ana yin bukka da shi kun san shi gawaya? eh gawaya a sunansa ko gawaya gawaya haka sunanta yake gawaya amma ana karyarsa a yi ana in za a yi bukka to yawanci da- da- da shi ake tsara bukkar a tsaye kun san ita bukka ana bukatar abin da za a tsayar wanda za a ɗora jinkar a kanta eh me kuke cewa eh bagiro bangiro sunan tsai- tsayuwar itatuwan kenan ba eh to bangiro ake cewa ko to bangiro to shine wannan shine sumam din ke ah iccen da ake yin bukka da shi sai kuma a zo sai a kawo sai a yi jinka din ko an san jinka ne jinka sai a yi tanka to an san tanka eh ba tonka ba ta yaji tanka wanda bahaushe yake cewa ko an ƙi bida a nemo shirar tanka da bida ake huda itacen a yi rufin da ake ɗora a kan ɗakin ake ɗora jinkar wannan shi ne tanka ake ce mata to almuhim dai daga dukanku 'yan birni ne ku saba da irin rayuwarmu ta ƙauyewa na? na? to yadda ake yin amburta ne amburta kuma ok aha rungu Aha, haka ne. To kada ni ma kuma in je in yi sanin damusar bunu. Ka san bunu sai da ya gama faɗan damusa aka ce to, ashe ka san ce ce to ni za a raina hankali ba haka hone da ita ba. Ashe bai sani. To kada ni ma in je in yi sanin damusar bunu. To a bar shi a haka dai ma'asumamin tare da icen da ake yin bukka da shi ko gawaya wa baharin da kuma kayan kanshi irin su fasakwari su kwalla su kimba wasu itatuwa ne masu kanshi wanda yawanci ana yin amfani da su maganin sanyi ana kuma yin sha'i da su ana yin abubuwa da su masu kanshi haka muniki wanda in ka ganshi akwai akwai kayatarwa to wannan su ne kaɗai abubuwan da ake gani a wannan jejin kai kuma kana kora raƙuman nan korawar mara tausayi wasim'i to sannan kuma ba komai a cikin wannan daji kun gari ai gairar sawafi din nan ai gairar sim'i sai kurege kurege shine asim wasu kuma suna cewa dan sayaki amma idan ka ba asannu asim'u in ka ji abin da larabawa suke cewa shine waladud dhi'b min ad- min ad-daba ko min ad-dabu ko min ad-dabu'i wal'unsa sim'a to amma wasu kuma fassara shi da suka yi sai suka fassara shi da wani yanayi da za ka fahimci kamar kurege ake nufi ko kuma ana nufin kurar biri wani biri ne amma yana kama da kura an gane kowa ko kuma ana cewa gwangon kura duka su yana daga cikin sunayen da ake fassara wannan asim'u din to allahu alamu watakila mafarauta za su fi- za su fi musanin me ake nufi da asimfu idan aka faɗe- faɗa maka sifofinsa a ce yana nufin kaza ko kaza ko kaza to sai ka ga yayi kama da kaza sai wasu fassara shi da wannan shi yasa wasu ke ganin kurege ne wasu kuma suke ganin a'a ɗan jinjirin siyaki ne ko matashin siyaki siyaki da kura suna kama amma ba ɗaya suke ba wasu kuma suna ganin kurar biri ce domin ko da za ka gan shi inda za a kwatanta maka surarsa sai ka gan shi farutansa irin na kura ne amma yanayinsa kuma irin na biri ne to ana samun wannan dabbar a wajen waliya a ƙubi da kuma tsuntsun ƙwara tsuntsun ƙwara ake ce masa shine al-yaqub yana kama da hasbiya amma ba hasbiya ba ce walƙishatu alƙishatu da kuma tsuntsun ƙazaza tsuntsun ƙazaza shi ne alƙishatu wasu kuma sun ce a'a ba tsuntsu ba ne ‘ya'yan birrai ne su ne alƙishatu ɗin ‘ya'yan birrai walƙishatu bi tashdidin shi al-musallafa wasidu sabanta da kuma kuraye a sabanta masu ƙarfin rai masu zafin rai masu jara'a shine asabanta asidus sabanta wasu kuma suna cewa asidus sabanda amma asabanta din shine yafi shahara a nusar shamaknatiya asidu jam'i ne Ah, abinda ake nufi da jam- jam'i ne na sida wai jima'u ala sid wa sidan shine kura yake shine ah, shamfara a cikin lamiyatul arab yake cewa walidunakum ahaluna sidun amallasu wa arfa'u zuhululun wa arfa'u jay'alu humul ahalu la mustawdi'u sirru dha'i'un ladaihim walal jani bima jarra yukhzalu ya ce waliduna kuma ahaluna ne fa bayan kufa kuma bayan kuna da wasu dangin suwaye sidun kuraye ne to sidun wasidu as-sabanta wasidis sabanta da kuraye masu yajin zuciya ko masu zafin rai as-sabanta shine a wato duk abin duk dabbar da take da zafin rai an gane ko asabanta da asabanta duk ɗaya ne wasidu sabanta wal qata sai kuma dirwa tsuntsuwar dirwa da aka ce taharu fihin al qata wa jawraqi sai kuma dan kwara ko kuma dan jimina bincilimi kenan dan jimina to su fa zaka dinga gani a wannan jejin wallaili sai kuma dan gauraka an san gauraka ko wani tsuntsu ne ake kiransa gauraka wannan hari sai kuma kurdiya annahar kurdiya shine wato wani tsuntsu ne wanda yake matsoraci a shine wato ba shi da yana da wauta kuma zaka ganshi babba ne yana da dogon wuya yana da sauri yana rayuwa yawanci a hamada kuma yana yanayin jiminar to amma dai abin da ake ce masa shine ko a ce dan kwara ko a ce dan jimna duk ana faɗa masa haka to su ake samu a wannan dajin wallahi wan nahari da kuma da kurdiya war riali ar-rial jam'u ra'lun ka kitab ri'alun ka kitab jam'u ra'lun amma ba ba ba ba ba ba ba yanayin tasrifin su ɗaya da littafi ba na asali to shine asalin dan jimina arral wa yajma'u ala rial wal haythami da kuma al haytham abu haytham shine shaho kenan wasu kuma suna cewa gaggafa ita gaggafa an ce tsuntsuwa ce wacce take shi kansa shahon ma tsoranta yake gidan tana farautarsa don ce ana sa tatsuniyoyi da yawa a cikinta ma'aikirimatin sai kuma hasbiya ko kurciya wa khirniki da kuma tseren daji wayannan su ne abubuwan da ake gani a cikin wannan dajin ba abin da kake gani a ciki sai shi walam tazal taqta'u jilbabar duja bi jalabil yadi amma kai baka gushe ba ko kuma ita su raƙuman ba su guce ba taqta'u jilbabar duja wato suna yanke mayafin duhun dare da jalabil yadi da alkalamin hannunka da kake tafka musu bulala kake dukansu wa saifil unuki su kuma da takobin wuyansu suna saka wuyansu suna yanke dare haka ake ta tafiya kwanci tashi kwanci tashi kwanci tashi yana da kawai minci lokacin zo lokacin tashi ko haka ne to shikenan dan kada mu karatun da za a gaza fahimta a wannan su ne baituka guda goma sha uku wanda ya kamata ku sake bibiyar su ku rike su akwai mufrada sun fi talatin a ciki mahalan alaris zika hadin ainuki ainuki daya wala tukallifha bima lam tuqi fa talama kallaftaha wa subtaha sawqafatan min haliha lil mishqi wa lam tazal tarmi biha yadun nawabi kulli fajjin biyu wa falatin uku samlaqi hudu wa ma talat tazra'u kullu fadfadin biyar azru'uha wa kulla qa'in shida qarati ko qariti bakwai wa kulla abtahin takwas wa ajra'a wa kulla abtaha takwas wa ajra'a tara wa jiz'in goma wa sarimatin sha daya kulla abraqi sha biyu majahilin sha uku taharu fihin alqata sha la dimnatun sha biyar la saram lasma darin qadbaqi laysa biha ghayru sawafi sha na sha shida wal hawasibi sha bakwai alharajiji sha takwas wa kulla zihi wa kulli zihlaqi ko zihlaqi nawa 20 wal malaki 21 zirmul wal afari marki 22 ko Mm.
wal idati kirya kenan 23.
20 da nawa uku da uku wal bashami ishirin da fudu tsamiyar ƙasa wal asli Da biyar.
25 naftul khirba- kharbaqi da shida 26 wal rims da bakwai da bakwai wal khullati da takwas aya aya was sa'ad was sa'adani da tara 29 was saghri talatin wa sharrin da ɗai wa sanan da biyu wa wa samsaqi da uku me sanan ma nace muku plus koko wa usharin da 33 wa nashamin da biyar da biyar ko wa ishilin da shida da shida ma'a thumamin da bakwai da bakwai wa baharin Da muniki takwas.
da takwas muniki din ma ka kara da tara Da tara.
wasim'i
arba'in arba'in wal yaqubi da ɗaya da arba'in da ɗaya wal qishati biyu arba'in da biyu wasidis wasidi da da uku as-sabanta da hudu arba'in da hudu wal qaqamuti ta wajawraqi da biyar arba'in da biyar wal layli arba'in da shida wan nahari kaka ce da dare da rana a'a war ri'ali da bakwai da nawa da shida da shida ko wal haythami da bakwai 47 ma ikrimatin da takwas 48 wa khirniqi Da tara.
49 da zaka rike baitika 49 nan da yau ka rabauta a larabci ka san a kalmomi baki da baka san su ba 49 kai ta bita su goban Allah kai mu in mun zo za mu yi tambaya akai za mu ce me me samsaqi ana cewa samsaqu sinsuqu sumsuqu ko kaz- zibriju wa ja'faru ko wa qunfudu yawwa to Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abinda na manta duk inda muka samu kalma idan akwai wata aya ta Qur'ani ko wani hadisi da kalmar ta gifta ta wajen to in Allah ya da zamu yi kokari mu janyo ta dan dama amfanin lugar kenan ta taimake ka wajen fahimtar kitab Allah wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai na sharhin Qur'ani da sunna in ba haka ba da lugar ba amfanin ta bai kai a bata wannan muhimmancin ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik